da uku kenan a cikin karatu na sahih muslim kamar yadda muka ce yau ashirin da hudu ga watan jumadal ula a wanda hijira na sallallahu alaihi wasallam ta dubu da talatin da shida kuma sha biyar kenan ga watan uku dubu biyu da goma sha biyar wani lafiya dan sai haddasa abubakar bin abi shayba ko ina ji kafin mu fara kai mu fara daga nan a cikin cikin wancan darasin imam muslim akwai inda yake cewa wa anna shahada wal khabar wa in farqa ma'anahu ma'ana shahadati bi ba'd al-wujuh faqad yajtami'an fi a'zami ma'aniha har muka ambata kan cewar wannan shine farki na farko da imam al-qarati ya kawo a cikin الذخيرة كو تشوف وند لا سامو سامو تجيب cikin الذخيرة wanda yake kawo abubuwa wanda ke sun kama da juna a waɗanda fuskoki sun saba ma juna ta haka wani inda imamu muslim ya ce alkabar labari duk da ma'anarsa da ma'anar shaida ɗaya ne kuma suna duk da yake wato sun saba a waɗansu fuskoki faɗar ya sanya an fi a azan ma'amita akwai abin da sun haɗu a wajen abubuwa a al'adu ya da su nawa da su kawo a cikin shari sun haɗu wajen musulunci cewa ba a karɓar shaidar wanda ba musulmi ba kamar da ba a karɓar labarin wanda ba musulmi ba wanda aka karɓar islam wajen karɓar shaida haka aka shaɗanta musulunci wajen karɓan labari haka dalika wajen hankali ba a karɓan labarai da majnuni kamar da ba a karɓan labarin majnuni haka dalika wajen algulu ana ba a karɓan shaidar yaro kamar da ba a karɓan shaidar ba a karɓan labarin yaro to wata kila za a isa ya hadisan da irin su ibn abbas da rusu ko kuntu خلف رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا غلام سمي اعلمك كلمات ko ya ne jawabi ku akan wannan ya girma wannan sharaɗin da suke faɗa na bulo shine lokacin riwaya ba lokacin tahammul ba kamar yadda musulunci lokacin tahammul ne ba lokacin riwaya ba za a iya karɓar abin da kafiri ya kiyaye lokacin yana kafiri amma dai tashi riwaya dole ya zama musulmi kamar abu su ce a hadisin sa na abin da ya faru tsakanin sa da hirafin kan tambaye da yin kan annabi sallallahu alaihi wasallam kaga in yana cikin bukhari amma abu su ya dauki hadisin a lokacin yana kafiri amma da ya riwaya sa lokacin yana musulmi kamar saboda ta albulu yana da cikin sharaɗin shaida da duwa haka zalika al'adala ba a karɓar labarin shaidar wanda ba adali ba kamar da ba a karɓar labarin wanda ba adali ba kuma shi ne abin da hajjin aya take nuna in ja akun fasu kun dole ba in ka bai da haka zalika al-muru'a dole mutunci domin wanda baya jin wanda baya tsare mutuncinsa ba zai kula ya hana mai haƙƙin haƙƙinsa ba don haka ba a karɓar shaidarsa kamar da kuma haka wala zalik wajen labari ba a karɓar labarinsa da kuma abbab wato kiyaye labari da kuma kiyaye shaida wannan bab din inda hamul wal ada wannan duk abubuwa ne sun ga guda nawa kenan al-islam al-aql al-bulugh al-adala al-muru'a abbab abubuwa guda shida duk sun haɗu ana sharɗanta su a wajen shaida da kuma wajen alkhabar wajen ba da labari suna sha bamban a inda suka sha bamban shine wajen al'adar ana sharaɗin adabi wajen shaida ya ne da nau'in shaida akwai shaida da mutum biyu a cikin sharaɗi in ba mutum biyu ba a mutane biyu maza ko namiji ɗaya da mata biyu ko idan shaida ce wanda da ta zuciya ko kuma za a iya karɓar shaidar mutum ɗaya tare da rantsuwa kamar da zo a kan al'amuran zuciya da za ta yi domin wani don kuma kamar a zinani sai shaida kuɗi ko amma wajen labari ba dole sai da sayar da mutum biyu suna sha bambam za a taɓa labarin mutum kan haka za ita a zukuriya ana karɓar shi ana karɓar labarin mace amma sai da mace ba a karɓar ta sai a waɗansu a hawa kamar ta kasance tare da ita akwai wata mutum ɗan uwarta tare tare da namiji da wato sun yi shaida ko kuma abin da yake mata ne kawai suke gani kamar abin da ya danganci a ciki da karewar izza da sauransu amma wajen amma wajen labari fa ana sharafin cewa sai dole labarin namiji za a karba za a karbi labarin ko da namiji haka dalika daga ciki al'adar mun faɗa al'adar ko to haka dalika al'urriya yanci ana karba a karɓar shaida bawa baya shaida bawa baya shaida amma yana isa amma ana karɓar labarinsa in ya zo ba da labari za a karɓa to haka dalika akwai tuhuma idan akwai tuhuma ba a karɓar shaida amma za a karɓi labari to alal misali idan mutum ya kawo labari a kan makiyinka za a karɓi labari amma wajen shaida in zai shaida a kan makiyinka saboda tuhuma ba za a karɓa kamar yadda aka kamar yadda ko tuhuma din ko a mai kawai haƙƙi ko mai tabbatar da haƙƙi mai tabbatar da haƙƙi kamar uba ya shaida da ɗansa a ga wata kuce da uba da ɗansa ba saboda ana tuhumar ta kan cewar ba zai iya yi masa muhabaci zai abinda ba nasa zai tabbatar masa ko ɗa ya shaida da ubansa ko mace ce shaida da mijinta ko miji ya shaida da matarsa duk wani abin da yanzu a labarin sa shi ne ce da suke ce masa a lokacin wani cuta
kamar hatta irin ziyarar gida wanda su yi ba shi ko yake mun kamar su shi da sunan wurin duk dai akwai abin da za su shi ne tuhuma ana tuhumar mutum da kan cewa zai janyo ma kansa amfani ko ya ije ma kansa wata cuta to wannan a cikin shaida ne amma a wajen labari in ta hukumar lo ana karba a kuma zo ana karba ko ana karba ko akwai sai ko akwai tuhuma ko da ko da tsakanin uba da ɗa ya sauka na zaɓi ne
kun ga wato shari'a musulunci ta fi tsantsini wajen tabbatar da haƙƙi ta fi tsantsini wajen tabbatar da haƙƙi ana iya suka a kan shaida da wannan zaɓi ɗin da tuhuma to amma wajen riwaya babu wannan wajen riwaya babu wannan haka zalika abin nan a daga cikin abin da suke faɗa wato a kabuli tare da farko ma a wujudin abu idan ya zama to asalin wanda ya yi abin ya shafa yana nan to ba za a karbi shaidar wanda ya sani shi ba amma a riwaya za a iya yi. za ta iya riwaya a alhali ga malamin nasa ta ce haddasa ne ta yi riwaya bayan yana nan ba za a ce a tun da yana nan ba za mu karbi riwaya kuma ta za mu karba to wannan su ne fuskoki da shahada ta saba ma har riwaya نعم البصر باكر الإيمان البصر باكر الإيمان وجم إمام أبن دبي إياه تحمل من شهادة هو ده كذا أنت سواء وجه شهادة ده وجه ده وجه أدلة ده وجه رواية إذا مكاهو يا إيه تحمل da sauki da shi ya da shi ya yi ya yi wani abin da ya yi wani ya faɗa wani haƙƙi za a taɓa shaidar sa kamar yadda za a taɓa yi wani na to fara daga daga wannan yana da alaƙa da lokacin darasin lokacin da yake na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب تقليد القلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا من كل وجه حدثنا ولا حدثنا يكون أحسن صح yau ka zama kan cewa kuna cewa mudu muke kun mai da shi a adinnan kuni faɗi ne bayan kuwa wato alfahari shi ne abubakar hadda sana ku rinka bayyana fasaha sosai kamar yadda wani lokaci za a ga mutane aka yi kuskure wajen wajen alfa'arana alaman zalamana sai ka zo ya kawo alfa'arana alaman zalamna wato Allah ka sanya ramuwa akan wanda suka zalunta sai mu ce zaki don mu kana Allah ka sanya ramuwa mu akan wanda suka zalunce mu idan mutum sai a wani lokaci akwai wannan malamin mu Sheikh Khalil Al-Qari in ana karatun Al-Qur'ani zaka yana cewa take har haka zaka ga yana yi wato kaɗan wato sunkuya akan fata yadda za ka bayyana hatta na yadda za ta bayyana har haka za ga yana karkatawa yana nuna yadda ya kamata ke ittikari a kan harkar wato alfarsa da
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه شيبه في عبد الله بن محمد بن ابي شيبه صاحب المصنف ɗaya daga cikin malamai imam muslim da ya yi waya da wajensa da yawa da yawa akwai dan uwansa usman ibn abi shayba usman ibn muhammad ibn abi shayba shi yana da ɗan rauni ba kamar shi abubakar din ba amma muslim da ya waya da wajensa da yawa sosai ba na'am
حدثنا غندر عن شعبة
حدثنا غندر هو كيف kai tsalle ce kai tsalle ce hadisin da yake kafin shi kafin shi kafin shi da yake kafin shi wato mun tsaya a man haddasa an yi da hadisi yura an ga mukaddi ko wa ahadul kadibi nan muka kai ku kai kai ke yi kawo isnadi wannan kaga inda ko wa ahadul kadibi to fakar da bayan
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع قال حدثنا وكيع يشي وكيع يا كرتا من حديث شنو وكيع بن الجراح الرؤاسي مالك بن احمد عن شعبة daga shu'ba ibn al-hajjaj al-asadi عن الحكم daga al-hasan ibn al-hasan ibn shayba a faqih ahli makka ahli kufa
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى daga abdurrahman ibn abi layla shi ma wannan yana da cikin tabi'ai manya da suka- wanda suke fara da cikin kudama ya da cikin na ali radiyallahu anhu
عن سمرة بن جندب daga samura ibn jundab radiyallahu anhu sahib rasulullahi sallallahu alaihi wasallam شعب a ga kokarin da hadisi wato da ke tahmilin isnadi fa kawo maka wannan isnadi
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وجد حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه أيضا ايضا نعم حدثنا وكيع حدثنا وكيع وكيع ياسر يمنى حديثي عن شعبة لدى شعبة وسفيان وسفيان شيني ابن سعيد الثوري عن حديث عن حديث ابن ابي ثابت
عن ميمون عن ميمون بن أبي شبيب لدى ميمون ابن ابي شديد عن المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة لدى المغيرة بن شعبة هو ذات حديث يقول لا يا برواية صحابي يقول لا شيخي تحميل سند كان صبرة بن جديد domin a nan ne mawdu'ul shifa na'am قال kun kun suka ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan shine man haddasa an wato ya kawo maka hadisi da sauran isnadi to duk da yake alzali wajen malaman hadisi su kawo isnadi sannan su kawo masa to amma wannan ya da su shi ma usulubi kawo masa din sannan sai su kawo masa isnadi daga baya Eh, da ka san su imam muslim da gudun ake ɗaukar wannan fanni abinda suke shi ne musala abinda wayannan malaman suke shi ne ilimin musala saboda haka ake yi riwaya ta dukiya kawo majini san da gaba ka kawo islami su da shi ne alzani wato man haddasa an min hadisin man haddasa an min bi hadisin yura haka aka rawaito shi bilbam bi ma'ana yaban da ake zaton annahu kan cewa kayani ko wa ahadul kadibin الكاذبين بكسر الباء وروي بالفتح أحد الكاذبين لا يما في قياسه wato bi ba'ana as-sariq wal mutahaddith shi wanda ya ji an gaya masa kuma ana zautan wannan hadisin ƙarya ne kuma ya zo ya yi magana da shi to shi ma ya zama to ɗayan masu ƙarya da shi wanda ya zaɓi ƙarya da shi da ya zama to ƙarya wanda wannan hadisin da yake nuna haramcin mutum ya yi ta hadisi da hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam da ke sai ingancin tunda yura ai yuban bimana dole sai kana da hakika akan ingancin sa shi yasa imamu nawawi yace amma sai kawai hadisi fa zahi fa fihi tadlilul kadhib akwai girmama sa'anin karya wa ta'arrudu lahu da kuma fuskan musamman ya ce zai fitar da kanta da yin karya wa anna man ghalaba ala dhannihi kadhib man man ghalaba ala dhannihi kadhib ma yawihi fa rawahu kana kadhiba wanda ya rinjaya a cikin zaton cewa abin da zai abin da yake riwayo riwaya ta karya ne ya ruwaito shi haka ya zama su magarici wa kai fala yakunu kadiban wa huwa mukbiru bima lam yakun ya ba zai zama su magarici ba gashi na ba da labarin da abin da bai afku ba wa to non bi haqiqatal kadib wa ma yata'allaqu bil kadib ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa inna insha Allah amma ɗaya dukkan riwaya man haddatha anni bi hadithin yara annahu kadib waɗansu sun ruwaito shi da wannan babu da zai iya ɗaukar su tunda a hadisi haka ɗan ta fana haka ake ruwaito su ba tare da bautu ba to sai dai bautu na su za a ɗauka da wajen malami su duk fuskar biyu a wani kuma duk ma'anar tana da tana tana da inganci ma'anar aka rubuto shi da fata wanda ya yi riwayar hadisi daga gare ni yara annahu kari ay ya'lam da wannan ra'ata ar-ru'ya fi taka al-ilm yana sani ya'lamu annahu kari ya san cewa ƙarya ne wa huwa ahadul kadhibin to ɗayan maƙaryata ne wato an sanya shi a cikin jumlar a makaryata abin da yasa aka ce an ruwaito shi da tabi'in aukar zai saboda a cikin musafarar da abi mu'ayn ya ruwaito hadisin da fa huwa ahadul tabi'ina aw tabi'in bishar domin na san cewa kenan duk fuskar guda biyu a ruwaito hadisin da shi na'am to yanzu ne babu tarbi da tarbi ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam باب تدليس الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم باب وتسنة شأن كريا كما قال الله صلى الله عليه وسلم wato an ɗauke shi abin wanda yake gani ma'ana mai girma
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
نعم أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن أبي شيبة
حدثنا غندر قال حدثنا غندر غندر محمد بن جعفر غندر لقب الكريم ana cewa gundar wannan suna cewa gundo amma kamar yadda wannan wani malamin na wanda suna ba a madina haka yake cewa gundo amma dai rabin sa da fatin da fatin da fatin da Muhammad ibn Ja'far gundar shine wanda yake mafi aminci wajen masu riwaya daga shu'ba shu'ba yana da sabaka na masu riwaya da ƴan aji na farko daga cikin su a cikin yan aji na farko din ma gundar shi ne muqaddam shi ne abin gabatarwa muhammad bin ja'far gundar
عن شعبة daga shu'ba ibn al-hajjaj karanta hadisin har karshen sa وحدثنا محمد بن المثنى وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد محمد بن المثنى شيء الزمي ابو موسى
وابن بشار وابن بشار ده محمد بن بشار قال نعم ليش سكتي حدثنا محمد حدثنا
حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر غندر حدثنا نعم حدثنا شعبة عن منصور شعبة حدثنا عن منصور بن منصور بن المعتمد عن ربيعي بن شراك الربيعي بن السيران صاحب حذيفة أنه سمع علي رضي الله عنه يخطب ياجي شو ياجي ابن علي ابن أبي طالب يخطب لنا خطبة قال يكفي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا الله صلى الله عليه وسلم يا يا يا فدي لا تكذبوا علي kada ku yi mun karya فإنه من يكذب علي domin duk wanda ya karya a gare ni يدخل النار يلج النار يلج النار ب- بكسر آه، آه، جواب المجهول فيه يلج النار بشدوكا wanda duk ya karya a gare ni zai shidauka wannan isara ne ga cewa an kibar ta kenan ba ba zai mutu a kan imani ba mai karya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai mutu a kan imani ba حدثني زهير بن حرب وحدثني زهير بن حرب زهير بن حرب حدثني آه، امام مسلم يأتي حدثني وانا حدثني امام مسلم يوم يسمع حديث من جد شيء ما نبي فأنا يد رأي رواية عشرين جماعة يجي حدثنا يجي حدثني معنى بالوجه أو شيء كأي سأل تعريفه أو جنة
حدثنا اسماعيل حدثنا إسماعيل إسماعيل يعني ابن عليا يعني مثل إسماعيل بن إبراهيم بن عليا البصري
عن عبد العزيز بن كذا سهيل عبد العزيز بن سهيل صاحب أنس
عن انس بن مالك كذا أنس بن مالك وأنا إسناد جواتي إيه مثلا بصري نعم انه قال أنه قال سوى أنس ياتي إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا حديثا كثيرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار yace abin da yake hana ni innahu la yamna'uni an uhaddithakum hadithan kathira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan shine fa'ida abin da wato fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man ta'ammala alayya kadiban wanda yayi dangancin yin karya a gurin wanda ya karya a gurin da gangan fa ya tabawwa maq'adahu min an-nar ya nemi mazaunin sa a cikin wuta la yamna'uni an uhaddithakum shi yake hana ni ne muku hadisi na shar na na na gaya muku hadisai masu hadisai masu yawa kuma sai ka ga kamar wannan akan rito daga abdullahi bin umar ah, cewa wani ya tafiya da su tun daga makka tun daga madina har zuwa makka tafiya kwana goma sha biyu sau ɗaya su ja rito musu hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda gudun kada su yi kuskure to irin waɗannan hadisan na annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya sanya su da wani inda shi ana yake man ta'ammada alayya kadiban fa yatabawwa maq'adahu min nar wannan lafazin hadisin a mutawatir ne mutawatir lafzan wa ma'ana dan wannan lafazin a haka da wannan riwayar sahabbai sun ruwaito shi masu yawan gaske masu yawan gaske ya da cikin hadisan da ake kawo nan mai misalin alhadisul mutawatir lafzan domin wannan lafazin haka aka ruwaito shi ne ko an so wata shi bin ma'ana kamar hadisin sai na da yake kallon bin ba da shi duk sun wuta na'am
وحدثنا محمد بن عبيد بن الجبل وحدثنا محمد بن عبيد الغبري وانا وهذا ومحمد هذا بصري آه، آه، منسوب الى آه، الى ابي قبيله معروفه في بصر بن واحد بنو غبر
حدثنا أبو عوانة قال حدثنا ابو اوانه بن وضاع الجسمي
عن أبي حكيم عن ابي حكيم ابو حكيم آه، ابو حكيم ابو حكيم بضم ال- آه، بضم ال- ابو حسين كده بضم الحاء وفتح الفاء آه، آه، آه، عفوا ابو حكيم بفتح الحاء المهمله وكسر الفاء وقد تق- وقد تقدم نعم عن أبي صالح هذا ابو صالح السمان ويقال الزيات اسمه ذكوان كان يحلب الزيت والسمن والسمن الى الكوفه يجلب الزيت والسمن الى الكوفه yana kawo abin da mutum mai yake yi da da man da man shanu shine a sam da kuma mai wanda yake da kake nan a a a mai barkace shine a sai shi sa ake ce masa samman mai man shanu ko kuma sabiya mai mai masa yana cewa zuwa kufa ya ɗauka daga daga madina shi mutumin madina ne. daga madina ya kai zuwa kufa mutum da yake kira kaga kamar yadda mutane suke kamar wanda yake kamar mai mai kawo a tamfadar china a wata irin wannan na'am
عن أبي هريرة عن ابي هريره daga abu huraira abdurrahman ah, ibn safar al-mashhur قال yace قال رسول الله صلى الله عليه yace وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayati من كذب علي متعمدا wanda duk ya karya a kai da wanda duk ya karya a kai na muta'ammidan yana da danganta yin haka فليتبوأ مقعده من to ya النار nemi matsugunin sa makashin sa a cikin wuta
وحدثنا محمد بن عبد الله ibn numayr بن نمير وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير
حدثنا عزيز شيء عبد الله بن نمير حدثنا سعيد بن عبيد نعم حدثنا علي بن ربيعة نعم قال يشي أتيت المسجد والمديرة أمير أمير الكوفة yace in ataitul masjid na zo masallaci shine masallacin kufa babban mas- masallacin garin wal mughira ta amirul kufa mughira kuma shine sarkin kufa kufa yana ɗaya daga cikin garuruwan da musulmi ne suka gina shi a musulmi suka gina shi shi yasa za ka ga dama in an gina gari za a gina masallaci shi ake fara ginawa sannan kewaye da shi gidajen sahabbai waɗanda suke su ne suka buɗe wannan gari sannan kuma a ɗauki kasuwa da sauransu
قال قال يشي فقال المغيرة sai mugira ya ce سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa إن كذبا علي ليس ككذب على أحد inna kadiban alayya lalle ita ƙarya alayya a kai na laisa ka kadibin ala ahad ba kamar ƙarya ce a kan wani ba
فمن كذب علي متعمدا wanda duk ya ƙarya a kai na muta'ammida yana yin gangan فليتبوأ مقعده من النار ko ya nemi matsugunansa a cikin wuta wannan ƙaryar a a duk wanda ya yi ƙarya ga manzon Allah sallallahu alaihi ƙarya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma ƙarya ce ga wani ba domin ƙarya ga wani a duk da yake tana da illa za a an a yi ma wani ƙarya tana da illa amma ba kuma illa ta ga Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda abin da yake lafiya akan wannan na canza hukuncin Allah da yi ma Allah ƙarya to kuma babu imamu nawawi yake la farqa fi tahrim al-kadhib alayhi sallallahu alaihi wasallam babu bambanci wajen haramta ƙarya ga Allah sallallahu alaihi wasallam baina ma kana fil ahkam wa ma la hukma fi sawa abin da yake cikin al-ahkam ne da abin da yake ba cikin hukunci ba takarrib wa tarhib kamar tsoratarwa da kwadaitarwa wal mawa'id da wa'azi wa ghairi dhalik da wannan fa kulluhu haram min akbar al-kaba'ir ya da cikin manyan kaba'ir واحدث القبائح في اجماع المسلمين الذي- الذين يلتزم بهم في الاجماع خلافا للكراميه فقالوا الكراميه الطائفه المبتدئه وان الكراميه هم استشواء الايمان القول فقط اللي تتاكد ان لا اله الا الله وان شرك في الايمان بكل من خالد الايمان هو الكراميه فيك يجوز وضع الحديث في الترغيب والترهيب ya halatta cewa da take kira hadisi na ƙarya inda don kuɗi da mutane ne ko don tsoron sarki وتبع وتابعهم على ذلك على هذا كثير من الجهال من الجهلة الذين ينسبون أنفسهم إلى الزهد أو ينسبهم الجهلة أو ينسبهم جهلة جهلة الجهلة مثلهم haka biyu kuwa inda suke zafarta kansu zuwa ga zuhudu kamar wanda ya zo aka kama shi ya kirkiro hadisan fada'il suwa wanda ya karanta sura kaza ga abin da zai samu wanda ya karanta sura kaza ga abin da zai samu aka ce masa za a yi ina ta fi kaya ka zo an ga sallah da ya faɗi wannan to wallahi na ga mutane sun koma ke karatun littafin abu hanifa suke ke karatun da kuma hukunci hukunci su ba ta karatun alkur'ani mutum da ke dawo da su su rinka karatun alkur'ani shi sa ke wasu zuwa wa'annan hadisan ko za karanta wannan ya kuɗin da su zo don samun da neman wannan ladar su da karatun ga wanda suke yin hadisan sallolin ramadan din nan kullum ranar bayan sallar isa bayan an yi sallah a jan mutane an yi sallah a jan dole ka san akai din ta abin nan ko ofo ce da ba da take mun jigar an gama ba an yi cikin gaggawa da ta akan ta to yau ga ka'idar yau ya faɗa masa cewa wanda ya sallah raka a tsara ga abin da za a ba shi wannan ko da su waɗansu wanda suke irin wannan da gangan suke cewa suke ai abin da muke yi ai ba shi yake wa karya ba inda ma na su jibu lahu karyar domin taimakon su su taimaka ma addinin sa suke yi wannan jafin su ne jafin su ne saboda barnar kafin da su suna ganin gyara suke kawo amma barnar ta fi gyara babu ma wani ma gyara a cikin wannan kuma da barna na'am
وحدثني علي بن حر السعدي حدثنا علي بن مسهر أخبرنا محمد بن قيس الأسدي عن علي بن ربيعة الأسدي عن المغيرة عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر إن كذبا علي ليس ككذب على أحد نعم وحدثنا علي بن حجر علي بن حجر آه، وعد أحد- يكرر كامل وانا حديث قال حدثنا علي بن مسر قال اخبرنا محمد بن قيس الاسدي عن علي بن ربيع الاسدي عن المغيرة بن شعبة. آه، da dai wannan isnadin an nabi sallallahu alaihi wasallam da yake shi ma ya kar- ya rawaito kusan kashin sa walam yadkur inna kadiban alayya laysa ka kadibin ala ahad sai dai shi a cikin hadisin bai faɗi farkon ba cewa ƙarya a gare ni ba kuma ƙarya da ake ma wani da shi a dan haka wato shi yasa ne idan mutum zai rawaito hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam wanda bai san ingancin sa ba shi ne malaman hadisi suke ce ko ana zancen cewa da iko ne sai dai ya mai to shi da ke da kusan dai sai ce yo- yowa an rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko yuqal an ce daga annabi sallallahu alaihi wasallam kada ka ce a- an- a- a- a- a- a- annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko daga annabi sallallahu alaihi wasallam sun ba wanda ya zama sahihi ba na'am
باب النهي عن الحديث بكل ما to wannan shine karshen annahi an hadith tablidu kalli ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a wannan a cikin wannan malamai sun faɗa abubuwa da dama da ya kamata a kula wajen riwayar hadith a na farko idan mutum lafazi ya masa ishtibani a haka ne ko ba haka bane to in ya ruwaito ya ce auka ma sa annabi sallallahu alaihi wasallam ko dai kamar yadda ya faɗa dan ta yi ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba kar ka fada cikin wannan yankuwa cewa da idan kan kiriya da annabi sallallahu alaihi wasallam wani yana da cikin a a tsantseni da malamai suka faɗa a duk da yake ya halarta mutum ya yi waya da ma'ana amma a guji yin kuskure ɗaya daga cikin abin da yake sanya kuskure a cikin ruwaya bil ma'ana shine zama to kan cewa sanin ka garugar larabci ba cikin kudan saboda haka sai ka je ka canza ma'anar bayan sai kana tsammani ga har da ka fahimce ta bayan kusurin ka wajen sanin larabci shi ne sai yasa aka ce sharaɗin ruwaya bil ma'ana al'ilmi masu filin ma'ana abin da yake canza ma'ana dole mutum yana da ilimin larabci da zai san ya ke son ilimin da yake da ma'ana to shi ne sharadin wannan zai yi riwaya bil ma'ana amma in ba haka ba sai ya riwaya bil lafzi sai dai mu a ballantana ko mu da muke riwaya da fassara mu da muke riwaya da fassara a ga wani lokaci zai ga mutum yadda zai fassara hadisin saboda asali bai ma karanta larabcin da ya ba ne. bai karanta larabcin da ya ba sai ya karanta a kuskure in ya karanta kuskure sai ya fahimci kuskure sai ya fassara kuskure wannan sai a tsantsin shi yasa inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake a a a inda kaji da alayya inda kaji da alayya yake kaji da ala an yi karya ba kamar an yi wani karya ba ne da annabi sallallahu alaihi wasallam to sai a rinka yi a hankali da kuma a kamar da sai na umar yake faɗa ليعلم الناس أن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد والمتعب السنة شوالين حديث ويتوان حديث لأن صلى الله عليه وسلم عليه وسلم نعم
باب النهي عن الحديث بكل ما سمع باب النهي عن الحديث بكل ما سمع باب اللي يمكن حنا مسلم رواية wato ya yi zance da dukkan abin da ya yi hadisi da abin da ya yi
وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا عبد ها وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة بن خبيب شعبة عن خبيب نعم حدثنا شعبة عن خبيب عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع
وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا ابي شين معاذ بن معاذ العنبري قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي ايه الكوفي ايه ده cikin manyan malaman imam ahmad manyan malaman kufa almajin imam malik wanda su su biyu su ne fitattun malaman imam ahmad da abdurrahman ibn mahadi da wasi ibn jarra suna imam ahmad yana cewa bai san wanda zai kaddamar ba wasi yana da hadda shi kuma abdurrahman ibn mahadi sahibu ta yana da misali in suka yi sabani wanda zai kaddama ya san su suna kaddamar da abdurrahman ibn mahadi saboda yana da misali da yake kiyaye riwayarsa amma dukkanin suna da cikin manyan malaman kufa su su biyu suka ce da wasu da mu'az ibn mu'az suka ce haddasa na shu'ba saboda su hadisin daga shu'ba ibn al-hajjaj an hubay ibn abdurrahman daga hubay ibn abdurrahman masu a cikin as-sahihai hubay guda uku ne wannan hubay din da kuma hubay ibn ali da abu hubay wanda yake shine kunyar abdullah ibn hubay قد نيل النصر الخبيبين قدي ليس الإمام بالشهيد ملحد cikin kawai da yi mai ko abu kubai kunyar abdullahi bin kubai kuma sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan akwai kubai ibn abi da kuma wannan kubai ko ibn abdurrahman al-hafs ibn asim daga hafs ibn asim an abi huraira daga abu huraira nan a cikin musa ta nayi ta aliyu fi jami'in musa laysa fiha dhikr abi huraira haka na rubuta da kai amma ban san inda na samu wannan fa'ida ba cikin dukkan nusa a ɗin sayar muslim ne ta fiye an abi huraira akwai daga cikin nusa a ɗin wanda yake babu abu huraira wata nusa ce kaka ma zai faɗa ko? To ba san asalin wannan nufa ba, wannan ne suke ta nawawi da kuma wanda ina masu nufa ko an abdulbaki. Ta Fuad Abdulbaki, Muhammad Fuad Abdulbaki. Ta Fuad Abdulbaki ke ne? ba wanda ya ba wata da cikin sa wanda da cikin masu in suke ta'aliki a kan wannan me suke ta'aliki da suke ne ya karanta mana ta'aliki وصوابه
قال الجيلاني في تقييد المنهج
أتى به مرسلا لم يذكر فيه أبا هريرة هكذا روى من حديث معاذ بن معاذ وغندر وعبد الرحمن بن مهدي عن شعبة وفي نسبة وفي نسبة أبي العباس الرازي وحده في هذا الإسناد عن شعبة عن عبيد عن حفص عن أبي هريرة مسندا ولا يثبت هذا وقد أسنده مسلم بعد ذلك من طريق من طريق علي بن حفص المدائي عن شعبة قال الدار قدني في التشبه والصواب مرسل عن شعبة وإنما رواه معاذ وغندر وابن
kunga wani shi ne a cikin bodin ba mutum ya kawo hadisi to amma zai inganta ya zama an yi mai mutum ta sabo idan aka yi wai shi musulman da ambaton abu kwarar amma nusa kaɗin ma mutum ya kawo shi musulman ne kamar yadda da rukuni ya faɗa musamman ganin kan cewa ita ce riwayar mu'adu bin mu'adu amma illa ba za ta tabbata ba ba za ta tabbata ba sai jikin tsoro sauran hadisi ba shi wannan zan yi muku hadisi insha Allah dan tsoro kun aka rawaito wannan hadisin daga dukkan waɗanda suka rawaito daga shu'ba sannan ayin karana abin sannan shi ne zai bayyana a gane illar ko isbat a Abi Huraira ko kuma rashin ambatarsa al-Imam Nawawi wato a cikin shaɗinsa bai ambaci wannan illar ba afwan a na وأما فقه الإسناد فهذا وقع في الطريق الأول عن حفص عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ما نوي فإن حفصا تابعي وفي الطريق الثاني عن حفص عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلا فالطريق الأول رواه مسلم من رواية معاذ وعبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن شعبة وكذلك رواه غندر عن شعبة فأرسله والطريق الثاني عن أبي بن حفص عن شعبة قال الدار قطني الصواب المرسل عن الصواب المرسل عن شعبة كما رواه معاذ بن مهدي وغندر قلت وقد رواه أبو داود في سننه أيضا مرسلا ومتصلا فرواه مرسلا عن حفص بن عمر النميري عن شعبة رواه متصلا من رواية علي بن حفص وإذا ثبت أنه روي متصلا ومرسلا فالأمر على أنه متصل هذا هو الصحيح الذي قاله الفقهاء وأصحاب الأصول وجماعة من أهل الحديث ولا يضر ولا يضر كون ولا يضر كون الأكثرين رواه مرسلا فإن الوصل زيادة منفقة وهي مقبولة وقد تقدمت هذه المسألة موضحة في الفصول السابقة والله أعلم. دورة شمالية ya tabbatar a cikin dukkan imamun nawawi ma babu ambaton abu hurairah a cikin isnadin na biyu ne yake da ambaton abu hurairah amma al isnadul awwal babu abu hurairah saboda ka duka hadin da suka ruwaito shi an hafi ibn asim qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine gani saboda ka rashin ambaton abu hurairah shine aula a wannan isnadin dalilin cewa isnadin sani shine ke da ambaton abu hurairah نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشي مزعنا صلى الله عليه وسلم يشي كفى بالمرء كذبا يا إشي مسلم كريا أن يحدث بكل ما سمع يعني أي رواية حديثي بذكر أبو الجيش وذنشي بذكر أبو الجيش نعم
وحدثنا عبد البر بن ابي شيبه حدثنا عبد بن حرب حدثنا شعبه عن خبيب بن عبد الرحمن عن حبس بن عاصم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم باسم ذلك.
to sai ya kawo wani isnadi na biyu shi ma daga shu'ba kun ga can in kuka lura wanda suka ruwaito shi mursalan mutum biyu ne ko ga mu'az ibn mu'az al-ambari ga abdurrahman ibn zahabi wa'annan suna daga cikin tabakan farko na na almajiran shu'ba a wajen hadda sun yi da kuma suna da yawa sannan wanda ya saba musu ali ibn hafs ali ibn hafs shi kuwa ba a sabaka su su ba ba shi wanda su ce a sabaka kula daga daga wanda ke waya da kyau ba shi ya wato shi wato mustafilan a to amma imam muslim bai zaune illa ba sai sa ya kawo wannan dadin al-mustafil bayan al-mursal dan kada ka nuna dan kada ka dauka cewa na farkon wato muhallal ne wato illa ne na riwayar da biyu sai dai ka dawo su ya ce as-sawab mursal da wannan kan shi kenan kuma wanda ya rubuta mutasalan da ambaton Abu Huraira ya yi kuskure a riwayar ah wannan wani eh waye zai bi ah ku je ku nemo ku je ku nemi littafin bayanan imamai na Sheikh Rabi' ku ga me yake akan wannan hadisi duk da yake ga abin da jawabin da nawawi ya kawo amma ku gani abin da shekara zuwa da yake insha Allah wannan shi ne wajibi ku sati ne ba zan tambaya da wanda ya bincike akan wannan wannan hadisin hadisin a kafa bil mar'i isman an hadisa bi kulli ma sar ku duba ku gani wannan hadisin shu'ba ne ya rawaito shi suwa ya fi turwaito shi da riwayar shu'ba mursalan ba tare da ambatan abu huraira ba suwa ya fi turwaito shi daga shu'ba musnadan da ambatan abu huraira ku kawo mana abubuwa guda biyu da suke so wanda suka samu su wannan ku tattara mun waɗanda suka riwayar hadisin daga shu'ba mursalan da wanda suka riwayar hadisin daga shu'ba mustaqilan kun fahimta na'am
وحدثنا يحيى بن يحيى وحدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا بشيء عن سليمان التيمي عن ابي عثمان النهدي قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحسب المرء من الكذب ان يحدث بكل ما سمع.
نعم وحدثنا يحيى ابن يحيى يحيى ابن يحيى الليث بن بشير اخبرنا هشيم قال اخبر شيء هشيم بن بشير السلمي الواسط عن سليمان التيمي سليمان التيمي بن طرحان التيمي عن ابي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مول عبد الرحمن ابو عثمان بن النهدي يعني هو ان suke muhabbamu sun yi zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai zo ya musulunta ba sai bayan mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya zo madina قال قال عمر بن الخطاب يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ياتي بحسب المرء من الكذب ياتي في مسلم قريه ان يحدث بكل ما سمع لان في ذلك اظن به او معنى وانا حديث الزجر عن التحديد عن التحديد بكل ما سمع الانسان mutum ya da tsoratarwa ne kan mutum ya tafi da abin da dukkan abin da yi fa innahu yajma'u bil adati al-sidq wal kadhib a bisa al'ada ba duk abin da kaji bane zai zama to gaskiya kawai wani lokaci da gaskiya wani lokaci da ƙarya fa idan haddatha bi kulli ma sani faqad kadhiba faqad kadhaba faqad kadhaba in yace zai zanci da abin da yake to la mahala ya ƙarya bi ikhbarihi bima lam yaqul domin zai ba da labarin abin da bai kasance ba wa qad taqaddama anna madhhab ahli al-haqq anna al-kadhib al-ikhbar an shay' bi khilafi ma huwa abu da ake yi karya ta ba da labarin abin da yake tsakanin abin da yake hakikatar wala yusara ku fi ta'ammu ba sai da kai da gangan ba lakin da ta'ammu shar'un fi qawlihi isman sai dai in so da kai shi ne zai ya karɓa ko kai karya mana sai ka ga za ga ai larabawa za ga kamar Aisha Aisha ummul mu'minin da ta kace kadaba Abdullah ma'ana حدث بلفظ بما ليس ليس بما بخلاف ما هو mutum ya faɗa abin da yake sabanin abin da yake haɗe ba a zai mutum da ya karya wanda yake da rumuna da karya shi ne mutum da gangan ta faɗa abin da yake ba daidai ko to wannan shi ne karya da suke da laifi ko amma karya ma'ana ma'ana karya kuskure faɗa abin da yake kuskure ba daidai ba to idan za ka faɗi duk abin da kake za ka faɗa to lallai ko sai za ka faɗa abin da kake faɗi ba saboda abin da kake yi akwai gaskiya akwai abin da kake to kun ga wannan maganar Abdullahi maganar Umar ibn Khattab ce wancan kuma hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a ce wannan mimma la yuqalu bi ra'yi ba abu ne wanda yake ba a faɗa ra'ayi ba da ra'ayi dole yana da hukuncin rafu amma dai tun da annabi sai da Umar bai dangana shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba za a ce ya rawaito shi marfu'an ba na'am
وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن صالح يقوم أقوى مع المصرى يقوى المصرى نعم قال نعم أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب قال قال ابن مالك عبد الله بن وهب قال لي مالك مالك ياتيني اعلم انه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ka sani dukkan mutumin da yake mutumin da yake zance da duk abin da yake nesa ya sunan ba zai kuma ba
ولا يكون اماما ابدا wala ya kuma imaman asalin ba zai taɓa zama cewa shugaba da ake koyi shi a cikin ilimi ba har abada وهو يحدث بكل ما alhali yana zance da duk abin da shi yasa suke cewa malami a a ibadar jami'in sauri yake cewa malami shine wanda yayin da ya ji hadisi sai ya haddace sai ya sai ya rubuta ahsana ma sami'a mafi kyan abin da ya rubuta shi kuma ya zo ya haddace ahsana ma kasar sannan kuma da ya tashi waya ya yi hadisi da ahsana ma hafiz sau da sai an tashi mataki hudu amma mu kullum so muke mu ji wani sabon abu wanda ba a taɓa ji ba don mu je mu saboda muna ganin haka ne bisa a ce kai wani yau ka ji abin da wani ka saba ka nuna abin da yake bako don ka samu shuhura to ba zai mutum ba zai samu imama a cikin addini ba me kuma ake nema ai ba shuhura ake so ba ake a rinka nuni da kai babban abin da ake nema imama a cikin addini ne imama a cikin addini ya zama to ana koyi da kai a kan ayyukan alkhairi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce wajen Allah lil muttaqina imama لكن الدعاء لا يقول اللهم اجعلني من أئمة المتقين فكان أنا أتكين جاورون دعاء سورة الله to mutum ba zai zama to haka ba yayin da duk abin da ya ji zai je zai yi bayani kullum yasa za ka ga mali a zancensa ta ɗani mutane sun zo daga iraq da tambayoyi guda arba'in da amsa musu ba sai guda hudu daga iraq na zo kai ne ake cewa imamu da hijira kai ne gudun labarin ka sannan duk ka zo da wannan hadisan ko duk tambayoyin ka ce baka sani ba sai guda hudu kawai za ka ba mu an sai ka koma ka gaya mu ka gaya mu cewa malam bai sani ba muka sabanin mu yanzu mu yanzu ko ne ka tabbata sun san cewa abin da ba a tambaye ka din ba ma za ka ta za ka ta zubo shi musamman in abu ne wanda yake akwai kurkewa to ya kamata mu kun ga irin yadda mali kun ga mali ke ina ga mu ibn wahab haka malamai suke ma almajirin su tarbiya su musu tarbiya saboda ibn wahab yana da cikin masu jari ya kara ilimi mai yawan don waɗansu hadisan ma shi kan jawo mali waɗansu hadisan shi kan jawo mali kamar mali yana da inkarin zubi shukur ibn wahab shi ya gaya masa hadisin zubi shukur shi sa ya waito daga mali rashin inkarin zubi shukur saboda ibn wahab mai jami'i to shi ne ma malik da yake ya da cikin kiratarsa wanda yake da irin tara abubuwa da yawa irin su ya kamata a yi masa cewa su kai hankali ba komai ta tara za ta ke ruwa ya sa ba komai ta zuba za ta ke ruwa mu yanzu mu illa ba wai abin da ta ji da ilimi tana da gawon kai ruwa ya ba abin da ta ji ne jikin jika ya ke allah allah a yi ruwa ya musamman yanzu da irin wannan social network whatsapp da su telegram da wani da facebook kowa allah allah yake ya faɗo nan ana jin labari ba ka tunanin ne wannan ke kawo ne a kifarsa ne zai samu sanin ke fito to idan abin da yake faruwa a al'ummar ke to ɗaliban ilimi ya kamata su zama su safanin haka lallai ɗaliban ilimi ya kamata su zama su safanin haka kuma irin a group group da ake da ilimi ya kamata ya zama su akwai irin wannan ya kamata ya zama saɓani ba komai mutum ke rinka faɗa ba da an sani an yi wannan group na darussan alfokan da ake turawa ta wasu darussan da muke yi a nan wani ya sanya wani abu ana ana cewa ana cewa a'a wannan ba wajen siyasa ba ne kada a kawo wajen siyasa to haka irin wannan an yi kamata ma a shi wanda zai kawo karatun siyasa ya kawo wannan ba saboda ba abu ne wanda yake ya lura amfani ba jinsa ba amfani da shi ba rashin jinsa ba su kasance jini ba saboda haka ne mutum wato rukar rabin kanmu a kan matsala wanda ya tsaya yi wa kansa linzani ya samu wannan disiplin din to shi ne yake da ahli ya sami imama a cikin aiki domin zai iya mallakar ya tsare zuciyarsa ya tsare harshensa shi ne wanda zai iya samun imama a cikin aiki Allah ya ba mu نعم
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال ولا وعليه ولا عبد الرحمن يولى ابن مهدي
قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان وسفيان يولى الثوري بن سعيد الثوري نعم عن عائشة me yasa kuke sauri ne ba ibn ba ibn uyayna ba saboda kufa ne normal kuma shi ibn wahab sa'ad ibn uyayna ne shekara ɗaya suka fi alf mi'a wa thamani wa sittin na'am عن ابي اسحاق abi ishaq as-sabi'i amr ibn abdullah as-sabi'i عن ابي الاحوص an abi ahwad sallam ibn sulaym عن عبد الله an abdullah daga abdullah wani abdullah ne wannan ibn mas'ud ahsan ibn mas'ud wani ɗaya daga cikin asani da suka shahara da riwaya daga ibn mas'ud abu ishaq an abi an abi ahwad an abdullah
قال yace بحسب المرء من الكذب ya ishi mutum karya ان يحدث بكل ما da سمع yi zance da dukkan abin da ya yi.
وحدثنا محمد بن المثنى Na'am, قال na'am.
سمعت عبد الرحمن بن مهدي Yace na ji Abdulrahman ibn Mahdi ya ƙoro, يقول yana cewa لا يكون الرجل إماما يقتدى به mutum ba zai zamanto imaman shugaba lokuta da da ake koyi da shi حتى يمسك عن بعض ما سمع hakan ya kame da bari yin zance da sakin abin da yake don wannan shi ne zai nuna cewa Allah ya rufa da ilimin sa ga wannan abin sai amfani da faɗa ko babu amfani ya dace faɗa ko bai dace faɗa ba amma wanda yake da bayani zai rika faɗa musamman wanda yake fara'i akwai mutane wanda su kuma su su suna son fara'i su ne shi ne ake ce musu waɗansu ana cewa me yasa ba za ta riwayar hadisin Qur'an ba wala ko a hadisin Qur'an yana da kyawawan hadisi su mai tuni hukumi hafaron kan nasu ne yasa na gudu da saboda abin da ake nufi da alfisar din alghara ne wanda ba sa wajen kowa don ya ke bi yake to daga wannan na gudu shi ne ba nan to waɗansu kuma irin wannan shi to mutum ba zai sami zama a cikin addini ba sai ya kiyaye a cewa nan ba duk abin da ya gini zai yi riwayarsa ba نعم نعم أرسى نعم نعم أرسى فقرة نعم وحدثنا يحيى بن يحيى وحدثنا يحيى بن يحيى بن يحيى أخبرنا عمر بن علي ابن المقدم المقدم نعم عن سفيان بن عن سفيان بن حسين قال سألني إياس بن معاوية نعم يأتي سأل إياس إياس بن معاوية يا تنبيين فقال يأتي إني أراك قد سلكت بعلم القرآن لا لا كي wato kalibin shi ilimin alkur'ani ma'ana ka yi ka ai wani ka ka wato kalibin shi ilimin alkur'ani ka wato ka fuskance ka dukkan karfin ka
فقرأ علي سورة وفسر to ka karanta min wata sura kuma ka fassara ka mun bayani حتى أنظر فيما علمت domin na duba in ga me ka sani a ciki قال sai ya ce ya ce ففعلت sai fa'azu sai na- sai na karanta masa فقال لي sai ya ce احفظ علي ما أقول لك ya ce ku ka kiyaye abin da zan gaya maka إياك والصناعة في الحديث
نعم إياك والشناعة في الحديث كياي الشناعة شيني مون أبوان يكي الشنيع
فإنه قلما حملها أحد إلا ذل في نفسه دومن كتني يدوكي kaɗanne ya ɗauke ta illa zalla fi nafsihi a face wato ya yi tsaskanta wato ya wulakanta a kan kansa وكذب في kuma a kan ta ce a cikin hadisinsa abu da ake nufi da ashana'a shine wato al-ahadithul munkara shi wa alwani ke yake ashana'a hadisai waɗanda suke al-munkara baki wanda ba a san su ba sun saba abin da ke sanannu a cikin al'amarin addini na mu ƙara mu ƙara sake mu tsaya a bayan wannan hadisan to yayi to shi kenan mu tsaya nan wajen mu san yi break saboda masu ɗaukar hukumomi ne zaman su daidai kan awanta السلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قلنا نعم.
وحدثني أبو الطاهر كان ولي أبو طاهر تقدم قريبا المصري. عامر بن إسرائيل ابن أبي السعد المصري. نعم.
وحرملة بن يحيى وحرملة بن يحيى صاحب الإمام الشافعي السجيني.
قال سجين كثير.
أخبرنا ابن وهب ابن وهب لا كان سامنا ولا حديث.
قال أخبرني يونس مثل يونس ابن يزيد الأيلي. لا كان سامنا عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري.
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة daga Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud ya ce ya gabata cewa yana da cikin fuqaha uskama
عن عبد الله بن مسعود قال to Abdullah ibn Mas'ud ya ce
ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم ما كان لبعضهم فتنة ma anta bi muhaddithun qauman hadithan kai ba ni yi ma mutane zance da wani magana ba da wata da wani zance bane la tablughu uquluhu wanda wannan zancen hankalin su ba zai cin masa ba ba zai fahimce shi ba illa kana li ba'dihim fitna sai aka ce fitna da wasu saboda haka ana nuna cewar sunan da zama su kana da mizani wajen magana yayin da za ka yi magana ka auna yaya fahimtar mutane ke kasance da wannan magana hankalin su za su fahimci wannan ko ba za su fahimta ba ba ta rinka ta kama ai gaskiya ne ni da abin da za su yi ai gaskiya wanda ya nuna rashin cikin hussein mutum wani bai taɓa samun imawa a kan addini shi yasa za ka ga waɗansu hadisai waɗansu hadisai da ke wani kamar imam ahmad ya kasance hadisan da suke magana akan khuruj al-a'imma su da al-riwaya saboda su ne har in ka yi kai da su su baka yi kawo ta da ranku hadisan hadisu sifat waɗansu hadisu sifat wanda zahirin su wanda hankalin su bai kiyaye ba sai su kasa fahimtar sai su ga ganin kamar ana yi ma Allah ta shige su imam malik da aka ce masa ibn aslan yuhaddith ilayhi da aka ga masa man yuhaddith bi hadhihi al-ahadith ya yake mai riwaya waɗannan hadisi ake ibn aslan yake zan yakun min al-fuqaha ba ya yakun fuqaha ma'ana da yana da zurfin fahimtar addini da zai yi riwaya da waɗannan hadisan inda ya riwaya saboda haka yana yana da muhimmanci a rika tashi shi a ilimi ko mutum da rinka amfani da wato hankalinsa da hasken ilimi kada mutum ya rinka bin zuciya abin da rai yake so na'am alaikum salam eh shi yasa ai za ka ga sahabbai wani lokaci sai akan ga na mutuwa ce bayar wa ɗan sahabbai kamar mu'azin bin jabal hadisin hadisin asadari ma haƙullahi ala lisan sai aka da mutuwa ya riwaya haka da yake abu bai rawa kan san da aka san rayuwar su riwaya saboda ka dole sai mutum ya aura ne ya danganta ba wai an ji a rike ilimi ba ne a hana ilimi yanzu ilimi da ta kama a hadisin sifat da hadisin ko tsara da ilimi ayyuka cikin ta bai malamai sun mai so amma ya danganta da wajen yani kake da wajen ba a kun yani za ta je ke riwaya ba musamman wani hadisin na Abdullahi bin Mas'ud da kusan kusan wannan magana akwai magana sai da Hamza wanda zuwa cikin Bukhari in dai cewa mutane magana da magana da hankalin su da zai sai ba zai zama su suna da wannan har dai ke kara da su a cikin an yi kasaba Allah wa rasuluhu an yi kasaba Allah wa rasuluhu kuna son a karyata Allah da manzon ne abinda kuke so kenan نعم
باب النهي wannan maksudin wannan shine wato wajen bayan ya ya tsoratar a kan yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma ya tsoratar a kan wato kawai kokarin yawan riwaya da mutaran da yawan riwaya ba tare da tafsiri ba ba tare da tantancewa ba to akwai yana nuna cewa dole a tantance wajen riwaya ko da ma an dan ko da riba ta sai ni dole sai an sai shi to yake babu nahi an riwaya ta an du'a wal ikhtilaf fi tahammulina babu da yake hari akan riwaya da riwaya daga raunanan masu riwaya wal ikhtiyar da yin tsantsini yin taka tsantsan fi tahammuliha wajen ɗaukar riwaya wajen ɗaukar riwaya ba ta kowa za ta je ta ɗauki hadisi ba wannan ya nuna wato a asalin a farkon ilmin jafar ta ajiye da sanya mutane a lumarati da kuma ganin wanda za a taɓa hadisi kuma wanda ba a taɓa hadisi ba.
وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب قال حدثنا عبد الله بن يزيد نعم قال حدثنا عبد الله بن يزيد
قال حدثني سعيد بن ابي ايوب نعم قال حدثني سعيد بن ابي ايوب قال حدثني ابو هانئ قال حدثني حدثني ابو هانئ عن ابي عثمان لدى ابي عثمان مسلم بن يسار مسلم بن يسار بقى النهدي بقى نعم. عن ابي هريره لدى ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لدى من الله صلى الله عليه وسلم انه قال cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوه أنتم ولا آباؤكم za a sai kuma fi asirin ummati a karshen al'umma ta za a samu sai kuma unasu za a samu kan mutane yuhaddithunakum suna yi muku hadisi ma lam tasma'u hadisin da baku ji shi ba antum wala aba'ukum la ku wala iyayenku فإياكم وإياهم ثم iyyakum wa iyyahum ay ihdaru antum iyyahum ku ku kiyaye da kuma wannan shine tahdi wato tsoratarwa akan irin waɗannan wato wanda za su zo muku da abin da ba ku sani ba an tun wala aba uku shine wanda ake cewa al-hadithul munkara abin da ba ku taɓa jin ba ta zo a cikin addini wani abu sabo wanda ana faɗa da shi ko haka ne ka ji ba ka ji amma ko wanda an gaya maka za ka buɗe baki to iya kuma iya ku kiyaye to wannan shine asali na wato a rajin masu riwaya rajin mutanen da suke riwayar al'adu al-munkara kaga ba cewa ake ku kiyaye labarin nan ba a su zai yi tsaye duk wanda ya yarda yake riwayar hadisi wanda yake tuntunci kansa ba kan riwayar wannan hadisi da yake su bai zama to amintacce ba kan abin da yake riwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ta irin ake guda shi ne abbafa wato raunana da alhalka halakku na'am
وحدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله ابن حرملة بن ابن عمران التجيبي قال حدثنا ابن واب قال حدثني ابو شريح انه سمع انه سمع سراحيل بن يزيد يقول اخبرني مسلم بن يسار انه سمع ابا هريره يقول نعم سراحيل اخبرني مسلم بن يسار اذا ابو عثمان مسلم بن يسار يجي يجي من الله صلى الله عليه وسلم يلا شوى من الله صلى الله عليه وسلم يجي ابو هريره يلا شوى من الله صلى الله عليه وسلم ياتي يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يكون في آخر الزمان أكثر زمني جاء سامو أنت متعني دجالون وتوجو جلاوة سوري مرسو جلد تجسيا لسوا ومن لدى الدجل شيء وتو اختلاف ظلمة الليل بضياء النهار كذاب كذابون كما كان an ce ma an ce musu dajjalu saboda suna cuta ne gaskiya da kariya da ba za a iya gane ɗayan daga wannan kuma aka karfafa wannan suka za su da kan cewa sassabun baka da yasa
يأتونكم من الأحاديث ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم.
ذاك قومكم دجا حديثي وأن ليس بكشيف با كو ولا إياكم.
فإياكم وإياكم.
وكشيايكم.
لا يذلونكم ولا كذا في الشريعة تقدم ولا يفتنونكم كذا في الشريعة الفتنة شيء مجربة أما يمكن أنا أمفاني da ita ga abin da zai sa mutum ya bar addinin wato kada su kada su sanya ku bar abin da yake shine karami na addini
وحدثني أبو سعيد بن الأسد الأسد الأسد ولا شيء ده كان
حدثنا وكيع نعم حدثنا وكيع ابن الجراح ابو سعيد بن الاشد انه ولين شيء ايه ما له الامام مالك هو آه. فالشد بابكير ابن عبد بابكير ابن عبد الرحمن ابن عبد الله الاشد بن الاشد القديم لقد من اشد عبد عبد القيس ايكم صحابي wannan wancan bukai din Abdullahi a kai ne shi ne malamin malik amma ba ta maka su ba sabakan malamin mutum ne zama malamin malik abu sa'id bin al-asad abu sa'id bin al-asad ina jin nawayi ba zai ba zai tsara fadar abu sa'id al-asad yawa abu sa'id al-asad شيخ مسلم اسمه عبد الله بن سعيد بن حسين الكندي الكوفي قال ابو حاتم ابو سعيد الاشد امام اهل زمانه نعم
حدثنا الأعمش
يأتي حدثنا الأعمش سليمان بن مهران
عن المسيب بن رافع عن المسيب بن رافع مسيب حتى يقول بفتح الله فقال تسعيد بن المسيب أو يقول بالفتح وبالكسر إذا أشيت بن المسيب يأتي جباية أحيانك بالفتح إذا أبريت المسيب وضع الثالث هنا نعم
عن عامر بن عبده daga Amir ibn Abda قال قال عبد الله قال عبد الله عبد الله بن مسعود ياتي إن الشيطان يتمثل في سورة الرجل لا يتمثل لم الشيطان يرى زوا صفر مشوم سورة الرجل يجد كده يزوا صفر مشوم فيأتي القوم يزوا متاني فيحدثهم بالحديث ya zo ya musu zance da hadisi من da الكذب ƙarya فيتفرقون sai su rabu su waɗolo نعم فيقول رجل منهم sai ɗaya daga cikin su ya ce mutum ɗaya daga cikin su ya ce سمعت رجلا أعرف وجهه ولا na da ji أدري wani مسلم mutum a arifu wani hafu na san fuskarsa ولا أدري مسلم ban san sunansa ba يحدث yana cewa irin wannan hanyar arzikin ra'ayi zai iya faɗa zai yi wa faɗa da ra'ayi saboda ka ilmi masul wannan ya yana da cikin abin da yake da hukumin sarrafa hukumin sarrafa tunda abu ne na gaibi cewa shaidan ɗin kansa shi ne ke zuwa kamar yadda ya faru ga a da ya zo a cikin suraka ta bin malik ko zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu a darun nadwa haka zalika ya zo musu lokacin yakin badar sai da aka ga tukuna da ya zama da yanzu farko ya gudu ana ina aina ya suraka aina ya suraka take in yi alama la ta wani biya to haka da ni a cikin zaman sai ga ana zaune cikin mutane ana magana sai ke kan yazo ya haddasa suna da jere mutane da addini sai ta ɗauka ba abu sai ya ga kawo magana in je fata sai ya rage kare ya je fata na wanda ya faɗa wannan magana na dai gidan gane ina yake sai ɗan na'am to kun ga wanda ya nuna kan cewa kenan waɗanda suka zo da zance wanda yake saɓanin abin da yake sanni na addini to kada a amince na'am
وحدثني محمد بن رافع na'am حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام الصنعاني محمد بن رافع yana ɗaya daga cikin da suka rawaito musallam na Abd al-Razzaq wata da cikin wanda suka riwaya su tabbatacciya ce saɓanin wanda saɓanin a a abin ishaq al-Jabali na'am أخبرنا معمر أخبرنا معمر شيء ابن راشد الأزدي عن ابن داوود daga ابن طاووس عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس بابا شيء طاووس بن كيسان اليماني
عن عبد الله بن عبد بن العاص daga عبد الرحمن بن الأب عبد الله بن عمرو بن العاص قال يجي إن في البحر شياطين مسجونة a cikin teku akwai waɗansu shaidanu masu juna wanda suke ɗaure a cikin kuku أوصفها سليمان annabi Sulaiman ya ɗaure
يوشك أن تخرج فتقرأ على على الناس قرآنا sun kusa su fito su zo su karanta wa mutane wani littafi da ake karanta shi alƙur'an shi ne littafi da ake karanta shi ba ana nufin kan cewa zan zo da da wani ƙur'ani na su ba wani kuma za su je haka ɗin kamar yadda amerika ya fita sun yi sun yasu ƙur'ani wani ana ana tada da intanet kuna jin su ko da final ƙur'an ko haka su kira ko kuna da kuma su kira da ultimate ƙur'an da ultimate ƙur'an sannan sun sun sun sun tension da yadda Qur'ani yake da turanci suka rubuta turanci aka mai da shi zuwa larabci kana karantawa ka san wannan a shirme ne to amma ka ga abin da magabatan mu suke faɗa Abdullahi bin Amr bin al-As sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam ma wa da za su karanta abu wanda yake ba Qur'ani ne amma cikin Qur'ani ne domin ita hurra bihi awaman nan domin su hudar da ita magarin mutane fala ya faru dan haka kada su rudu da wannan ma'anar yi shi ku ai ya faru ya kusa da da al'adun muqaraba na'am alaikum salam wanda ya kasance tafarra da jikin muslim a ƙarshen cikin guda biyu na kan da wani eh eh ma'ana ba ta cikin eh, ma- ma'ana sa da cikin abin da wanda yake a imam muslim shine ta ɗaya rubuta amma sun san waɗannan hadisai tunda asar ne ba da ra'ayin sallallahu alaihi wasallam ba mawquf ne akan sahabbai ba ta cikin mawdu'in sahihi muslim Eh, amma duk da haka dai imam muslim ya kawo su suna da ingantattun riwayoyi babu illa a ciki cewa tafarrada bihi muslim wato ma'ana daga cikin ashabul kutub musallafa a cewa wato masu tafai shida din nan ba wanda ya rawaito wannan asar ko kuma ba su muslim Eh, ba wai tafar- ba wai ya rawaito shi ba hali da ya rawaito shi ba Eh, ba abin da yake nufi ba kenan tunda wa idan aka zo alhadithul marfu'a shine idan hadisi da zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam aka tafarrada bihi muslim to yana nufin cewa ba muttafaqun alaihi bane bukhari da ya rubuta shi muslim kadai ya rawaito shi banda muslim banda bukhari na'am
وحدثني محمد بن عباس نعم وحدثني محمد بن عباس وسعيد بن عمرو الأشعثي da Sa'id ibn ibn Amr al-Ash'ari جميعا su biyu عن ابن عيينة daga Ibn Uyayna Sufyan ibn Uyayna al-Hilali قال سعيد قال Sa'id shi Sa'id yace أخبرنا سفيان yace akhbarana Sufyan kaga ya zai ya bambance mata cewar alfadu tahammul din shi Sa'id cewa ya akhbarana to shi kuma Sa'id ibn Amr ne yake من سعيد إذا شي محمد بن عباس إذا سعيد يأتي أخبرنا تو محمد بن عباس شي من يشي دوبا دوبا إسماعيل ها؟ حدثني سيدة بإجابة مسلم أما وجد رواية لدى ابن عيينة قال لي سعيد ياتي اخبرنا شو محمد بن عباد من يجي كتب اسناد المنى عن يجي عن بالان انا يقول هذا ايضا يضع في جيبه يجي محمد بن عباد وسعود بن عمر الانجلي جميعا عن ابن الينا to amma shi sa'id cewa ya akhbarana saboda haka shi kuma Muhammad ibn Abbas ne yake kenan an san da kai da ko nan eh ya zuwa ba ba gani ba kina ne kike ku duba na ku gane wai tamtabe ta da mutum ba tamtabe ta ba to to kike to to kuna da ilimi tun da ban ji tambaya na
عن هشام بن هزيل an hijab an hijab ibn hudayr عن طاووس daga qawud ibn shaytan قال yace جاء هذا إلى ابن عباس wannan ya zo ne ibn abbas يعني بشير بشير بشير بن كعب ya nufin bushayr ibn sa'ab ɗaya daga cikin ɗan bid'a bushayr فجعل ibn sa'ab Allah ya daga cikin khawarijawa a shi yasa ma ya danne so da danne nuna cewa shi ba sauran ya ja a fara ya da cikin abin da ake ja a tozarta wanda yake ya fanta ne daga harki da yake kada ya masa abin da zai nuna ana girmama shi na'am فجعل يحدثه faja ala yin hadisi sai hadi yana ce masa hadisi فقال له ابن عباس sai abdullahi ibn abbas yake masa اتل حديث كذا وكذا koma ka ga ga hadisi kaza da kaza فعال له sai ya koma ya gaya masa ثم حدثه sannan a- a- a- a- a- kuma haddasa sannan ya gaya masa ya karanta masa hadisi فقال له sai ya ce masa اتل حديث كذا وكذا koma ga hadisi kaza da kaza فعال له ya koma zuwa gare shi فقال له sai ya ce masa ما أدري shi mushayin ya ce masa ba a jini ba san wannan ba أعرفت حديثي كله وأنا dukkan hadisi- هذا dukkan hadisan na da ne maka magana shi ka san su ne ga baki daya wa an karta haza ko inkarin wannan
أم أنكرت حديثي كله ko kuma dukkan hadisan na ne ke inkarin su وعرفت wa هذا arabta haza wannan kuma ya zama su shine wanda ta sani فقال له ابن عباس sai ibn abbas ya ce إنا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم mu mun kasance muna yin riwayar hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam إذ لم يكن يكذب عليه yayin da aka kasance ba a yi ma'anar sallallahu alaihi wasallam karya فلما ركب الناس الصعب والذلول amma yayin da mutane suka yi abin da ba a tsammanin za su shine asaba wadda ruwa suka hau abin da yake mai tsananin ab- wa- wato mai tunje ne mai tunku
تركنا الحديث عنه domin asaba wato shine dabba wanda take mai wahalar hawa azzalu wanda take kuma mai biyayya to wato yayin da ya zama to cewa duk abin da za su na su ƙarya da rashin ƙarfin sun yi shi shi ne sarakunan hadisi an sun ta gina riwayar hadisi daga gare shi wato duk abin da muka yi abin da muka duk abin da muka ma'anar sauraron hadisi daga kowa muka dina sai abin da kamar yadda wata riwaya za ta nuna sai abin da yake mun sani na'am مقالة مقالة مقالة الرواية سنتين كبان
وحدثني محمد بن راشد نعم وحدثني محمد بن رافع
حدثنا عبد الرزاق ايش حدثنا عبد الرزاق الصنعاني أخبرنا معمر معمر يا سلام اخبرنا معمر معمر يا سلام تامنا عن ابن داوود دقى ابن طاووس عبد الله بن طاووس عن أبيه دقى ما يكون شيء طاووس بن كيسان عن ابن عباس دقى عبد الله بن عباس قال يجي إنما كنا نحفظ الحديث من كذا شيء منا حكي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث يحفظ عن رسول الله صلى شوف الله عليه حديثي وسلم دقى النبي صلى الله عليه وسلم أكي حديثي فأما إذا ركبتم كل صعب ودلول amma yayin da ya zama to kun hau kulla fa'adin wazaru dukkan abin da yake mai sauki da abin da yake mai tsanani فألحاك to abin ya yi nisa wato yayin da ku koma yin ƙarya wanda nuna kan cewa an fara ƙarya da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ƙarshen rayuwar waɗannan sahabbai ma'ana wato a shi bushayr a ibn ka'ab a ya kasance yana da cikin al-mubtadi'a waɗansu shi daga cikin alkawarin saboda haka shi illarsa ba wai shi ne ke karyar ba amma yana da layar kaira saboda rashin ilimi amma kawarin ba su ma'anar sallallahu alaihi wasallam kaira sai dai rashin ilimi sai su za su yi ruwa zai sun ya su yi ruwa yi ruwayar abin da ya fi karyar ne da sun cewa karya ɗin ba to saboda suna ba sa girmama sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo maimakon ya saurara ya ji daga ibn abbas ya zama to shi ne ma mai gaya ba tun da wanda bai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba idan ya zo ya ga wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba kawai ya yi shi ne shi ne wajen sa amma shi da ya zo shi yake so ya nuna wa ibn abbas ya rasu saboda haka har ma ya ma ke ma abdullahi ibn abbas misali a wata waya cewa in yi masa hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ba ka damuwa da shi saboda yana ganin kan cewar shi a saboda sun san hawa ne babban illar su kudu saboda yawan ibadar su da su suna ganin sun fi kowa kowa ta fi ne kuma su ba su raina addinin kowa a ta haka da in ba kun banda haka sha za a samu haihu a hannun abu sai na alifin da suke da cewa sai kana da mutum ta kowa kuma yadda suke shi hawa da wani su to so shi ba sai sai yake ibn abbas sai ya ce mata cikin hadisin ka sake ko a a sake hadisi kaza da kaza ko ba sake biya mu sake kaza da kaza ko ba sake biya mu to kai shi anan a cikin hayar su ko wai tsaya wani hadisin da ya gaya maka shi sai ya ne sai wanda take da koma da shi ne daidai ko ka duk hadisin da na gaya maka gaskiya ne sai wanda na gaya maka sai wanda take da koma da shi ne daidai ne ne ibn abbas ya gaya masa wannan idan an an ce mara an an gaya mana hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam sai mu kafa kunne ne amma yadda mutane suka aika aika abin da ba ma tsammani za su yi suka yi to ba ma karɓar wani hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam sai abin da muka sani kamar yadda ya zo a cikin ruwaya za su a wata ruwaya za mu gani abin da ibrahim na abbas ya ce masa shi ne ma'anar da yake ce masa sarrafin alhadisi a mun je muka tsale alhadisi ba wai muka tsale riwaya ba muka tsale karɓar riwaya daga gare shi ba kowa wato yake karɓar hadisi ba na'am alaikum salam wani na nufin kenan waɗanda ya ce koma ya maimaita su ne hadisan da suke na gaskiya ɗin kenan
bai faɗa ba bai faɗa waɗanne ne ba ya nuna dai kan cewar hadisan masu loka ba wanda ya bayyana kan cewa waɗanne ne zai wanda ba daidai ba kan cewa dai shi ba ahali ne a karɓar riwayar sa ba shi ba ahali ne a karɓar riwayar sa kuma ai dama maƙasar imam muslim ke ne nuna mana kan cewa waɗanda suke raunana marasa aminci a cikin addini da marasa aminci a cikin kiyaye wasu ba a karɓar riwayar da yanzu wanda zai zo ya kawo maka hadisi da na gaskiya da na ƙarya gaba su ke su dubin shi to haka za ka gama malaman hadisi suke yi in ka ga sanar wani sun hadisan waɗanda kan a sani ne kawai don kada wata ran wani ya zo ya ɗauke su ya sa musu islaji mai tsafta a ɗauka kan cewa hadisi ne da na
وحدثني أبو أيوب سليمان بن عبيد الله بن عبيد الله الغيلاني نعم حدثنا أبو عامر العقدي عامر العقدي لعلها سنة رسولة أبو عامر العقدي بعض يرسل سنة أبو عامر العقدي هرر سلامي يا رسول أبو عامر العقدي يا كما تدرس في لنجا بدل دومنا تقريب التهذيب dan ya zama sun irin waɗannan kun ka shiro sai a duba yawa abu an a amir ibn abdani abu amir ibn al-aqadi abu amir al-aqadi فضل فتح العين والقاف منسوب الى الابد قبيله معروفه من بجيله وقيل من قيس وهم من الابد وذكر ابو الشيخ الامام الحافظ عن هارون بن سليمان قال سموا الابد لانهم كانوا اهل بيت لامن فسموا أقدا واسم أبي آلية عبد الملك بن عمرو القيسي أي عبد الملك بن عمرو بن قيس البصري سين أبو عامر بن الأبدي عبد الملك بن عمرو بن قيس البصري نعم
حدثنا رباح نعم حدثنا رباح عن قيس بن سعد بن قيس بن سعد عن مجاهد بن مجالس بن جبر صاحب ابن عباس يكفي جاء بشير العدوي بشير العدوي يازو إلى ابن ولا عباس عبد الله بن عباس فجعل يحدث sai ya haɗu yana haɗa yana yin yana ruwayar hadisi ويقول yana cewa قال رسول الله صلى manzon الله Allah عليه وسلم sallallahu alaihi wasallama ya ce قال رسول الله صلى الله عليه manzon وسلم Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce وجعل ابن عباس لا يأذن لحديث sai ibn Abbas la ya'zanu li hadisi ai la yastami'u li hadisi baya sauraron hadisi ولا ينظر إليه ba ma ya kallonsa فقال sai ya ce يا ابن عباس ya ce ibn Abbas ما لي لا أراك تسمع الحديث me yasa nake ganin ba ka sauraron hadisi na أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع ina yi maka hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba ka sauraro ko za ka tafi in za ka tafi kawai ba wani ta tafi na'am فقال ابن عباس ابن عباس yake إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول mu mun kasance a wata marra wato a farko idan sami ina rajulan ya kul muka ji mutum yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce استدرته أبصارنا sai hada sai jan sai idanun mu ki gaggawa zuwa gare shi وأصغينا إليه بآذاننا sai mu sai mu karkatar da mu karkace zuwa gare shi da azam ya da kunnuwa فلما ركب الناس الصعب والسلول yayin da mutane suka hau mai saukin hawa da mai wahala a mai mai wahala da mai sauki لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف sai mu da muka muka zama ba ma karban wani abu daga mutane illa ma na alifta abin da muka sani kasan baji ne abu ne mu karanta da Allah zuwa kasan baji mu karanta zuwa kasan baji حدثنا داوود بن عبد الضبي الدبي نعم حدثنا نافع بن عمر نعم عن ابن ابي مريكه عبد الله عبيد الله ابن عبد الله ابن ابي مليكه صاحب عائشه قال يجي كتبت الى ابن na عباس rubuta ma na rubuta zuwa ga Abdullahi bin Abbas ɗaya daga cikin hanyoyin neman ilimi kenan kitabu hanyoyin riwaya اساله ان يكتب لي كتابا ويخفي عني na na roƙe shi an yaktuba li kitaban ya rubuta min littafi wa yukhfi anni ya kuma koye shi فقال yace ولد الناصر yace wannan ɗa ne mai nasiha انا اختار له الامور اختيارا zan zaɓa masa al'amura kyakkyawan zaɓi واخفي عنه kuma zan koye masa قال wasan yace فدعا بقضاء علي sai fada'a bi qada'i ali a a sai yadda a kawo masa hukuncin hukuncin da sai gina ali
فجعل يكتب منه اشياء faja ala ya tubu min hu asha sai ya zama sai yana rubuta wani daga cikin abin da sai na ali ya hukunci da shi ويمر به الشيء ya- ya- ya wuce wani فيقول sai ya ce yadda yana kuma cewa والله ما قضى بهذا علي wallahi ali bai yi da ba bai yi hukunci da wannan ba إلا أن يكون ظلم in illa dai a ce ya zama sai ya yi. wato ba zai yi a ce ali ya yi hukunci da wannan ba domin bayyanan ne bi kan shafi kuri saboda ka wanda yake ya murru ala ya murru ala shi ya tsani wanda yake nuna kanta ba komai ne da an rubuta ba za ka yi da ta shi rubuta masa kunshe kunshe sai na ali sai da ya sai da ya karbe su shi ne kai wanda yake tabbatar shi ya tabbatar da shi wanda yake an yi masa yi na alƙarya ya kai za mu za mu gani ƙarin hadisin da abin da zai zo nan gaba wanda zai zo nan gaba
حدثنا عمرو النافذ حدثنا عمرو حدثنا عمرو النافذ
حدثنا سفيان بن عيينة نعم عن هشام بن حسين نعم عن طاووس نعم قال yake أتي ابن عباس بكتاب an zo mu sai Abdullahi dan Abbas da wani da wani littafi فيه قضاء عنه a ciki akwai hukunce hukuncen da sai da ayi radiyallahu anhu فما- فمحاه sai ya shafi إلا قدر- gaba daya إلا قدر illa qadra wa ashara wa'ina bi dirasihi sai illa ta an haka wato ya nuna da hannunsa dan kadan wato illa ta fito ne illa kamar haka bi dirasihi
حدثنا حسن بن علي بن الحلواني حدثنا حسن بن علي الحلواني حدثنا يحيى بن آدم حدثنا يحيى بن ادم من كتاب الخرائط
حدثنا ابن إدريس حدثنا ابن ادريس عبد الله بن ادريس
عن أعمش سليمان بن مهران الش- الاعمى عن أبي إسحاق ده ابو اسحاق قال آه، آه، يجي لما أحدثوا تلك الأشياء بعد علي يعني في تقول وان الامر باين علي رضي الله عنه قال رجل من أصحاب في علي وين متين ده في متعلم سيدنا علي يجي قاتله الله قاتله لعل يكون هل يحل من أخرجه يجيب له من السبعه يعني يجيب له من السبعه كله سيدنا kun ga wannan yake kun ga abu abu ta tabi yana da cikin malamin cewa ko a cikin littafin muraja'a da ya sa shi a cikin cewa ko kun an suna kai da wata ko shi a da kuma ce da ko da cikin shi a amma irin shi a sai su ɗauka kanta ana nufin irin su ɗan shi a tsawon da zama masu yin wa abubakar da kuma da haka ba haka yake ba. su shaida ne a kan cewa sun san mabiyan sai na alƙin su kowa masa ɗaya da abu ta tabi yana ba yake nan ma aka su cikin ashiya ala an da su kirkiro waɗannan abubuwa a kan sayyidina ali duk su suka kirkiro suka kirkiro hadisan ƙarya suka dangana da sayyidina ali ba wanda aka masa ƙarya cikin sahabbai irin sayyidina ali shine da aka kawo ma a wanda da cikin ashabu ali da ya duba yake ayyu ilmi akwai saboda tarin ilimi da Allah ya ba mu sayyidina ali amma an haɗa dukkan ilimin nan tare da shi za su kasance cewa yi na hajjin balaga su da kansu suke shaida cewa na hajjin balaga sun yau shi ɗaya aka wasu ila rashin shi ya sa malaman hadisi ba sa riwaya daga sai na alƙe daga almajirai sai sai idan ruwa ta rubuta almajirai ibn mas'ud almajirai ibn mas'ud su masu gaskiya saboda yawa yawa wanda suka rasa sai na alƙe wanda kuma suka kewaye shi shi sa wasu ake gudun lokacin fitina lokacin fitina irin wannan abin da ke faruwa wanda za a ga yana kokarin yana ta ayi akan wannan sai ka samu su ne na lalata yawa yawan sahabbai kun ga ai ba su ke cikin wannan yaki fitina ba da almajan sun tare ba don su zama to ku tantu ne sai ka samu yawanci su ne wanda duk ake gani a wanda su ne suka fi kowa kuma jagaba wajen ruwa da ke na ali yawancin su kuma suke wayar karya daga shuga ayyuna mai bari ko na fuskar ake ilimin sa ya zama su ba a san abin da yake gaskiya ba ba a san abin da yake daidai ba na sai na ƙarshe
حدثنا علي بن خشوة حدثنا علي بن حجرة أخبرنا أبو بكر ابن عياش يعني ابن عباس daga Abu Bakar ibn Ayyash قال yace سمعت المغيرة يقول na ji mudira yana cewa لم يكن يصدق على علي رضي الله عنه في الحديث عنه illa ashab إلا من أصحاب عبد الله بن مسعود ba wanda ya kasance yana yin gaskiya wajen riwaya daga sayyidina Ali wajen hadisi daga gare shi illa min ashabi Abdullah bin Umar sai daga cikin sahabban Abdullah bin Umar amma waɗanda suke in ba su ba kenan wanda su rawaito daga sayyidina Ali ta ne su ne ko da kan to duk wannan abin da yake nunawa kenan fa qatiluha la yuqbalu riwayatun majhul majhul ba a karɓar riwayarsa saboda sai ya zama zuwa wanda yake ɗan ne da ke fara da cikin shi wanda ya kulle wanda ya tsira daga kange daga ɗaurin annabi Sulaiman ko shi yasa ba a karɓar hadisin ne ka ji ka karɓa hadisi na majhul a cikin shi ɗan karɓar hadisin wani duniya a وأنه يجب الاحتياط دون لأن في أهل الحديث وزن رواية الحديث فلا يقبل إلا من أهله كلا تكون في وجمعه ثلاثة وزن التعيش وأنه لا ينبغي أن يروى عن الضعفاء كما تعرفون حديث لجمع السورة هي جسم شواهد عند الإمام مسلم ذكره فوزن مسألة نعم عليكم السلام ايه ابراهيم ابراهيم بن حسين حكيم استغلال ابي داوود ولا غرائب إياكم والغرائب نعم محمود ايه ايه ايه babu ruwayar da imam muslim ne ko guda daya da imam eh haka ne
haka ne wato imam bukhari al-imam muslim almajirin imam bukhari ya je ya same shi har ya kira shi ya ustaz al-ustadi ya qabib al-hadith ya qabib al-hadith ya qabib al-hadith fi ilmihi ya kira shi haka abin da ta da riwaya da Idris ba a cikin abin saboda akwai abin da ya faru tsakanin bukari da malamin sa muhammad ibn yahya zuhri wanda da bukari da muhammad ibn yahya zuhri kuma duk malamin musulmi wata ran musulmi ya zo majalisin sai aka tambaye shi ne zai faɗa a kan allah da bin sauka sai ya faɗi irin jawabin bukari muhammad ibn yahya zuhri ya kore shi daga majalisin sa ya fita da kai riwaya da godiya ya tattara duk hadisin da ya yi kira sa da sura ya daure a cikin takarda ya tura a kan yau a shi da zai waya da gobe kuma saboda abin ya faru ne tsakanin da Buhari da shi ma Buhari ba zai ambace shi a cikin takarda ba amma mazhabar da fahimtar sa akan fahimtar Buhari akan lafzi bin Qur'an mas'alar rigima ce ta faru tsakanin Buhari da Muhammad ibn Yahya Zuhri mas'ala ce wadda take a fitina ce sosai an fi so alƙur'an kalamun ba to idan kai magana lafazin ka da kai wannan lafazin da kai makhluk ne ko ba makhluk ba shi ne imamu bukhari ke cewa alfazuna min ahwani min ahwani wa amaluna makhluka to wai faɗan wannan sai ake sa bukhari ya ce alƙur'an makhluk ya bambance tsakanin المسلوب والثاني المسلوب كلام الله غير مخلوق أما الثاني من تلاوة abin da yake karantawa kalamun nan ne amma ba yana nufin kan cewar wannan aikin da yake na tilawa kai makhluk ba da abin da bukari ya faɗa da cikin abubuwa da suka zo wanda suka zo ko an suka a tuta har aka har har wato ya sa aka kori bukari aka takura masa har yake cewa Allah kasa ta takura da yin zaka kure na'am barka na'am
don game da matsalar kamar inda malaman suke samun sabani wajen ingancin hadisi kamar yadda kuma misali a
نعم
hali da ake cewa ana tabbatar da abin da maganar wanda ya tabbatar da abu gabanin wanda ya kore shi har kama a wani matsalar sai mu gabatar da wanda ainihin matsayin wani alwani da ya ce tafiye ne a kan waɗansu da suke mai hudu da ya yi haka a matsayin wani wato ba za ka iya samun kanuni guda ɗaya ba shi yasa ake cewa shi tarjihi wato rinjayar da magana akan wata magana ta malamai ba ta da kanuni guda ɗaya shi dai akwai abubuwa da za su amfani da su domin su zamanto fara'i inda kake so a takaitaccen dalili wanda za ka yaka wanda kowace tabiya tana da nata wannan ne kan cewa a duba maganar wanda ya zo daga ƙarshe ɗaya daga cikin ƙararin dalili amma ba zai karɓi wasu rikici ba domin ta yiwu shi wanda ya zo daga ƙarshe ya yi hukunci ya gafala daga wani bayani daga wani abu wanda shi wanda ya gabace shi ya dogara da shi wajen hukunci sai rawato na hukunci shi ne ba daidai ba na wanda ya gabace shi ne ka'ida ne akan wannan shi ne in aka sami irin wannan saɓanin komawa ake zuwa ga tsawaɗi na ilimi sai a ga kowane malami da hujjarsa a ga wanda ya karfin hujja wanda ya kusa da daidai sai a karɓi magana amma babu wani ƙanun guda ɗaya da ake ɗauka shi ne kawai za a ɗauka guda ɗaya babu ita wannan alaikum salam me za ne ki ba ta cikin da ina maganar sahabi sun sahabbai ne shi ko amma bin ibn Munabi ai tabi ne eh saboda haka a cikin tabaka da tazo daga bayan sai a tabakar at-tabi'in akwai sahabi akwai sunan da yawa suna da yawa kamar ta Abdul ta Abu Abu Kulaba al-Jarmi Abdullah ibn Zayd shi yana da hakika mashhuriya to tana cikin irin waɗannan amma waɗanda na faɗa guda uku sahaba wato suhufus sahaba na sahabbai suke sahifar sai na abubakar da ta ali da ta asali banda ita akwai akwai risa akwai sahifar amr ibn harb wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta mata wanda kaga a ciki akwai akwai bayanin sadaqa akwai bayanin zakka akwai bayanin jiya akwai bayanin hukuncin alqur'ani Allah ya masa alqur'ani illa bahu kana shi wannan sahiha ta amr ibn harb wani ita ma rubutu shi da shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta kuma za a ɗauke shi yana daga cikin rubuta sunna annabi sallallahu alaihi wasallam na'am alaikum salam wannan nan a farkon babu da na tabi da kalma ala rasulullah na'am
sai magana akan gulla kace gulla muhammad ibn ja'far Muhammad bin Ja'far na'am akan hadisi na farko da ke wannan eh da ka fara kawo da aka fara kawo da ake wannan hadisi eh inda sabon eh eh to kamar an tsara kawo shi kuma a cikin
oho eh ya sake sanin wasu domin da ya kawo hadisin daga riwayar mughira ta bin shurba da abi hurairah ko sannan kuma ya kawo a hadisin gundar daga baya ai daban ne da hadisin da hadisin man kadaba man haddasa an bi hadisin yura annahu kadhib wa huwa ahadul kadhibin wannan shine wanda ba shi da hadisin gundar ba hadisin gundar shine wanda ya zo na baya ko shine hadisin Salisu Ali ya yaqul ko la tadibu alayhi to menene kace an tsara kawo hadin aina ha eh shine da Muhammad ibn Musanna da Muhammad ibn Bashar sune suka ruwaito daga Muhammad ibn Ja'far قال حدثنا شعبة ka gane me yasa yayi wannan tahwil din saboda riwayar ibnu abi shayba an gundur bil an'ana amma ibnu bashar da ibnu musanna sun waito daga gundar da cewa haddathana shu'ba amma a riwayar farko ka ga cewa an shu'ba shi yasa bai hada su ga baki ɗaya da isnadin ɗaya ba yayi tahwilin tun farko dan ya bambance maka da zai iya hada su din su su uku kamar yadda yake yi yace qala wato qala gundar قال ابن المثنى قال ابن ابي شيبه عن غندر حدثنا غندر عن شعبه وقال الاخران اخبرنا شعبه. عليكم السلام. نعم. eh gaskiya ne ku rinka wala ana kawo wannan kukan ba wani lokaci musamman karatun da ake a masallaci wani lokaci ana cikin magana mutum na so ya fahimci wani abu daga an yi waya ina jin ya ga mutum eh ba da ake yi a kotu بارك الله amma ana kawo mutum da kwanken to saboda haka abin da ya kamata abin da ya kamata wato abin da ya kamata mutum ya kula abin da ya kamata mutum ya kula abin da ya kamata mutum ya kula mutum ya tuna wani tuna da tuna da tuna da wani da zaki da rai da makasabu wanda da kyamalu da kyamalu da kuma mutuna akwai na lura da waɗansu wato akwai lokacin da nake madina sai wa na lura da mutane a cikin ruwan to da yawa waɗansu suka zo kakin ɗin mota sai ka ji da kakin da ba kar a kakin kalla wani ne da ya la'ana ba saboda gudun wannan la'ana saboda shiga cikin haƙƙi to wani ko da bai ce la'ana ba mu nan ba mu ta ba amma ya raba ba wa sun ce Allah ya la'ana Allah ya kunni na da kunni wannan amma ko ba ce ba in kace shi dan uwan ka musulmi saboda haka kamar wannan sun ne ana cikin karatu da ka ji ka ka ji ka ji Allah ya ce mun ya ce da Allah ya ce wannan da ke da wannan nau'i ne na la'ana to da ka rinka kula da Allah rinka sa ta kai alaikum salam na waye taba ce an ya taba ce da ya ya taba na alaikum salam dangane da hawan da ake rubuta dangane da sabon islam eh yin musamman da wata ma'anta ma'anarta wa hawwala sanad ya juya ya kawo wani islami wato yake ha ma'ana wa hawwala sanad shine ma'anar ha saboda haka haka ake malaman da suke kan haka ha amma ma'anarsa ya canza ya kawo wani isnadi don kada ka ɗauka isnadi ɗaya ne ya kawo ya kawo wani sabon isnadi a ina ganin saboda lokaci akwai yan sanarwa da za a yi guda biyu sanarwa ta farko shi ne sati da wuce kusa da karatu ba ko